المتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومن يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلكأ الأسد في آجامها تجمي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى godiya a daidai wannan lokaci mai albarka a bisa ga ni'ima irin ta addinin musulunci tsira da aminci su ƙara tabbata ga jagoranmu abin alfaharinmu annabin annabawa limamin manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ‘yan uwa kafin mu shiga karatunmu kai tsaye muna daga cikin amsa tambayoyi za mu amsa tambaya ɗaya biyu kafin mu shiga karatunmu kai tsaye uwa tambaya na farko da za mu fara amsawa ba za mu manta ba wanda ya aika mana tambayar tun daga lagos daga Lagos shi mai bibiyan karatu ne ta social media yana bibiyan karatu kuma Allah da ikonsa babu karatu ɗaya da yake barinsa kuma ya yi mana godiya da addu'o'i masu albarka mu da muke gabatar da karatun da ku da kuke wajen gaba ɗaya Allah ya amsa mana tambayan da ya yi tambaya ne mai mahimmanci kuma na so in amsa masa akan haka tun shekaran jiya amma ban samu dama ba ya ji malamai da dama sun yi magana akan akwai sallan da in kai Allah zai gafarta maka da zunubanka gaba ɗaya kuma ya ji a cikin karatuttukanmu ma mun faɗi wannan shine salatu tasbih kenan to dan me yasa wasu suke cewa wannan sallan in kai bai inganta ba to dangane da wannan amsa tambayan dole ne za mu ba da lokacinmu mu amsa masa tambayansa kuma na fito da bayani akan salatu tasbihi da ingancinsa dangane da mutumin da ya yi wannan tambaya daga garin Legas. To, idan an ce salatu tasbihi abinda ake nufi da shi shine wani sallah ne wanda yana da tasbihi da yawa a ciki. Sallah ne raka'a hudu ake yi wanda wannan sallar idan kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da kansa yayi bayani yace idan kai wannan sallar Allah zai gafarta maka da zunubanka awwalahu wa akhirahu zunubanka na farko da na ƙarshe kadimahu wa hadisahu zunubanka tsofaffi da zunubanka sababbi wanda kai shi da kuskure da wanda kai shi da gangan da wanda kai shi a saninka saghirahu wa kabirahu zunubanka manya-manya da ƙanana sirrahu wa alaniyatahu wanda kai shi a bayyane da wanda kai sirrin tashi idan ka kai wannan sallah din raka'a hudu wanda ake ce masa salatu tasbih Allah zai gafarta maka sigar sallar shine kafin mu faɗi sigar sallar malamai wanda suka ce sallar bai inganta ba ya kamata su dubi littattafan addinin musulunci kafin su ce abu kaza bai inganta ba kai da baka rubuta ko littafi ɗaya ba wanda suka rubuta littattafai ɗaruruwa shekaru ɗaruruwa da ya wuce suka ce ya inganta kai a yau ba kai saka ce bai inganta ba ina fata an gane imamu zahabi a cikin littafinsa siyarul alamin nubala ya ce salatu tasbih abu ne mai kyau ka ce min ɗaya abul mansur imamu dailami a cikin musulan nasa ya ce salatu tasbih abu ne ingantacce mai kyau in ka duba musnadul firdausi za ka kalli ingancin salatu tasbihi imamu bai haki ya rawaito hadisin salatu tasbihi kuma ya ce salati sallar nan ingantacce ne ina fata an gane hadisin ingantacce ne ibnu abdul aziz au abdul barri ya ce wannan salatu tasbihi hadisin ingantacce ne ina fata an gane imam abu dawuda ya kawo bayanin salatu tasbihi a cikin sunan abi dawuda ya ce hadisin ingantacce ne ibnu maja a cikin sunan nasa ya kawo hadisin ingantacce ne ina fata an gane waɗannan malaman hadisi gaba ɗaya ibnu kuzaima shi ma ya kawo ya ce ingantacce ne hadisin malaman hadisi ne duka waɗannan in ka tafi bangaren manya-manyan malamai na mazhaba da kuma wanda suka shahara a fikiyu da hadisi wa ala ra'sihim akwai imamul gazzali ya ce wannan hadisin ingantacce ne abdullahi ibn mubarak shi kan cewa ma yayi man aradal jannata duk wanda yana son aljannan Allah fa alaihi bis salati tasbih to yaje salatu tasbih in kana son ka shiga aljanna dan me yasa in kai salatu tasbih Allah zai kankare maka zunubanka gaba daya to sallar yaya yake Abbas bin Abdul Muttalib manzon Allah ya kira shi ya ce masa shin ba zan baka bane wani kyauta na soyayya in baka shi mana abinda zan baka din nan zai amfane ka abinda ba wanda ya taba bashi irin sa kenan kuma yadda manzon Allah yayi bayani akan salatu tasbihi idan kana da zunubi kowane iri duk girmansa duk kankantarsa da gangan ne ko kuma ba da gangan ba in dai tsakaninka da Allah da ya halicce ka ne zunubin Allah zai gafarta maka shi an gane karatu in dai tsakaninka da Allah ne Allah zai gafarta maka zunuban amma ka je ka ci bashin mutane ka yaudari mutane ka ci naman mutane ka ha'inci mutane ka zalunci mutane ba irin wannan zunubin ake magana ba ina fata an gane zunubi tsakaninka da Allah azuminka bai yi daidai ba ka samu kuskure a sallanka bai yi daidai ba a wata al'amuranka ka samu matsala da tsakaninka da Allah to wannan matsalolinka tsakaninka da malicinka Allah zai gafarta maka gaba da ina fata ana gane karatu yaya irin sallan yake an tusalli arba'a raka'at za ka yi sallah raka'o'i guda hudu sallama guda ɗaya yadda ake sallan azhar ko la'asar ai raka'a hudu ne sallama ɗaya haka ne to haka za ka yi sallar salatu tasbihi girmansa ya wuce tunanin wani a wannan zamanin saboda kar mutane su je su bauta wa Allah ya kautar da su akai ya ce bai inganta ba a'a wannan sallar ya wuce ƙarfi daga bakin manzon Allah ne ƙaryan wani malami ya ce wannan abin ba haka bane malamai sun yi kaɗan su ƙaryata maganar manzon Allah in dai malamin gaskiya ne bai sai karyata maganar manzon Allah ba in abu bai yi maka ba ka bar shi in ka ga dama ka bi in ka ga dama kar ka bi amma karyata zancen manzon Allah mutum bai isa ba alayhi salatu wassalamu ya kirawo Abbas bin Abdul Muttalib ya ce masa kai sallah raka'a hudu yanayin kaifiyar salatu tasbih kenan تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ذاك كرنتا أقوة ركعة فاتحة كفا ديا والسورة سورة دك قداما ذاك كرنتا فإذا فرغت من القراءة idan ka gama karanta duk abin da zaka karanta suran da kaga dama au ayan da kaga dama bayan fatiha idan ka sa fi awwali raka'atin a cikin raka'arka ta farko fakul wa anta qa'imun kafin ka je ruku'u bayan kayi fatiya ka karanta ayan da kaga dama au suran da kaga dama kafin ka tafi ruku'u kana tsaye sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أما أنا سنك كارا سادة والله أكبر كان أتيتونو ذاكي وأنت قائم أتيك فنك تفركوء ذاك كرنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر خمس عشر مرة إنا فتأنغاني ذاك كرنت سو قوم شابير kana tsaye bayan ka gama karatunka na sallah kafin ka tafi ruku summa tarka'u bayan ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar kafa sha biyar a tsaye summa tarka'u sai ka yi ruku'u ina fata an gane fatakuluha wa anta raqi'un kana cikin ruku'u ba za ka ɗago kanka daga ruku'u ba za ka faɗe shi asharan so goma ina fata an gane me za ka karanta subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar so goma awane a ruku'u summa tarfa'u ra'saka sannan za ka ɗago kanka daga ruku'u minar ruku'i daga ruku'u ina fata an gane fatakuluha sannan bayan ka ɗago kanka daga ruku kana tsaye kafin ka tafi sujada kenan fatakuluha asharan sai ka sake faɗa so goma subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah za ka faɗa so goma summa tahawi sajidan sannan sai ka dukufa sujada fatakuluha wa anta sajidun ashran sannan sai ka sake fada kana cikin sujadar ka din sai ka fadi so goma subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah za ka faɗa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar so goma wa anta sajidun kana mai sujada summa tarfa'u ra'saka min as-sujudi idan ka dago kanka daga sujada fatakuluha zaka sake faɗan wannan ashran so goma me zaka karanta subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر كاف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله zaka faɗa so goma kaga ka samu nawa summa tahawi summa taqulu min as-sujudi wa anta sajidun ashara summa tarfa'u rasaka min as-sujudi fa taquluha ashara summa tasjudu idan ka dago kanka daga sujada ina fata an gane fa taquluha asharan kafin ka sake tafiya sujada kenan idan ka ɗago kanka daga sujada za ka sake faɗa so goma kafin ka tafi sujada. Sun matarfa'u ra'asa a sun matawi sajidan sannan za ka sake yin sujada, za ka faɗa a cikin sujarar ka so goma, sun matarfa'u ra'asa ka fata kuluha asharan a cikin sujarar ka ɗin za ka faɗa so goma in ka ɗago kanka za ka faɗa so goma, ina mata an gane. Fazalika hamsin wa sab'un zai kama adadin hamsin da biyar kenan. an gane karatu? fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a ka samu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar so 75 a cikin kowace raka'a shine fi kulli raka'atin taf'al zalika fi arba'a raka'at a cikin kowace raka'a zaka yi haka har ka kammala wannan raka'o'i guda hudun kenan arba a raka'at a cikin raka'o'i guda hudun nan kowace raka'a kana da tasbihi kana da tasbihi nawa saba'in da biyar ina fata an gane tun da an karanta maka bayan ka kammala karatunka na fatiya kafin ka tafi sujada za ka yi sha biyar in ka tafi sujada za ka yi za ka yi goma in ka ɗago kanka daga sujada za ka yi goma in za kafin ka sake tafiya sujada za ka yi goma in ka sake sujada za ka yi goma in ka ɗago kanka za ka yi goma in ka haɗa adadin zai baka saba'in da nawa da saba'in da biyar zai baka to saba'in da biyar ɗin nan a cikin kowace raka'a abin da ake samu kenan za ka kammala raka'a huɗun ina fata an gane idan kai sallama sai kai addu'o'inka alai salatu wassalam ya ce idan za ka iya kai shi an tusalli hafi kulli yaumin marra kullum ka ringa yin sau ɗaya musamman a cikin watan ramadan nan kullum ka karanta shi kullum ka yi irin wannan sallar sau ɗaya idan ba za ka iya ba fa illam tastati'i idan har hakan ba za ka iya ba fa fi kulli jum'atin marra kowace sati kai sau ɗaya fa in lam taf'al idan hakan ma bai samu ba fa fi kulli shaharin marra a cikin kowace wata kai sau ɗaya fa in lam taf'al aw lan tastati idan har hakan ba za ka iya ba fa fi kulli sanatin marra a cikin kowace shekara kai sau ɗaya fa in lam taf'al a cikin shekaran baka samu kai hakan ba fa fi umrika marra a rayuwarka dai kai ko sau ɗaya ne kafin ka bar duniya malamai magabata ahalus suffa sun kasance daga cikinsu imam ata'a yana daga ciki imam ibn sirin yana daga ciki hassan albasari yana daga ciki da sauran malamai magabata mafiya yawansu suna yi a kowace sati ranar juma'a saboda su zauna da allah lafiya in ka je kai wannan sallar allah zai gafarta ma zunubanka waye faɗa manzan allah kullum ka yi in ba za ka iya ba a sati in ba za ka iya ba a wata in ba za ka iya ba a shekara in ba ka yi a kowace shekara ba a rayuwarka ka yi ko so ɗaya ne in ji manzan Allah shine salatu tasbihi amin wannan sallar a wannan watan ya kamata ku yi shi eh a wannan watan ya kamata ku yi shi musamman ma da daddare in ka tashi cikin dare tuni za ka yi shi Allah ya datar da mu to bawan Allah da ya aika mana tambayan nan tun shekarar jiya daga garin Legas mun karanta maka wannan abun kuma mun gaya maka ingancin abun fada a kulla kaulin duna inda kauli Muhammadin ka bar zancen kowa ya zama koma baya in akwai zancen manzon Allah zancen kowa ba komai bane manzon Allah ne ya faɗa ya ce ayi kuma a ibada babu bid'a ina fata an gane a ibada babu abin da bai inganta ba in zaka iya raka'a dubu kullum ya cancanta a gare ka kai ibada ne ina fata an gane manzon Allah dukkan mutane ba su fahimci me bid'a ba yawanci bid'a bid'a ana magana amma ba san ba a san me bid'a ba wai abin da manzon Allah bai bai shine bid'a wannan wani irin fahimta ne yanzu irin yadda muke sigar tafsirin nan manzon Allah yayi a watan Ramadan din ma manzon Allah ya dauke shi a matsayin watan tafsirin Qur'ani ne bai dauke shi ba bai taba yi ba bai taba yi ba ya aje sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ya ja masa baki yana fasara bai taba yi ba amma muna yi mun ga bai saba addini bane shi yasa muke yi bidiya muke yi kenan a ba bidiya bane ibada muke yi wannan zaman da muke zaman ibada ne amma annabi bai yi ba an gane a bai yi ba ko babu hadisin da ya ce ka kawo wani ka aje shi ya ja maka ka fassara a kawo su masu facebook in social media da gidan rediyo annabi bai taba ko bai ce ku yi ba amma da muka hanga bai saba wa addini ba shi yasa muke ina ba ta an gane to duk haka ne duk abin da bai saba addini ba za ka yi shi kar ka yadda da wani malamin da zai zo ya saci imaninka ya ce maka abu kaza annabi bai ba ka dubi rayuwarka abin in har bai saba Allah ba ka san kai shi yaro dai dai no kar kar kar abu ya barka ina fata an gane Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah kai mutane suna son karatu da zafi zafi ba kai ai akwai shedanun mutane ba kai kai kai kai Allah ya ba mu aljanna kai to Allah ya ba mu aljanna kalmar bid'a ƴan uwa da yawa mutane ba su fahimce shi ba ka saurari wannan karatun in Allah ya sa mai shiriwa ne ko baka fahimta ba za ka fahimta da yawa mutane wasu sun ɗaura su kan gurguwar fahimta idan an ce bid'a bid'a fararriyar abu kenan alayhi salatu wassalamu shi da kansa yake karantawa mutane hadisi a zamaninsa ma'ana zancensa shine hadisin ina fata an gane zancen manzon Allah shine hadisin kuma mutanen da ya karanta musu wannan abin su suke yada mana ko ba haka ba tunda mu ba mu yi zamani da manzon Allah ba to dauko daga cikin gidan manzon Allah Aisha radhiyallahu anha matar manzon Allah amaryar manzon Allah domin ita, ita ce amaryar eh shi yasa duk mata masu suna Aisha zaga suna da dan girman kai dan an ce su ne amare to idan baki irin aikin Aisha ba ne aikin ki sori ne su koda sunan ki Aisha ne ina fata an gane ana son mata masu suna Aisha su zama masu ilimi number one Aisha domin ta fi duk matan duniya ilimi in ba Fatima ba ba wanda ya kai ta ilimi ina fata an gane duk matan duniya ba ba wanda ya kai na na Aisha ilimi wacce ta fita ita ce na na Fatima saboda ita na na Fatima manzon Allah yana karantar da ita a cikin ilhamiyya ba tare da karatu haka ba su kuma karatun ake musu ita ko suka hada ido da manzon Allah ma ta san karatu ne saboda ita soka ce na manzon Allah annabi ya ce Fatimatu bid'atun minni Fatima soka ce a jikina wanda ya cutar da ita ya cutar da ni ina fata an gane sannan ita dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gorin da ake masa ne Allah ya bashi Fatima kafirai suna masa gori ai ƴaƴanka suna mutuwa domin ƴaƴan manzon Allah yawancin rasuwa suke yi da ya tafi Isra ina fata an gane a lokacin da ya tafi din ina fata an gane Allah ta'ala yake gaya masa cewa waɗanda suka yi maka gorin nan insha Allahu su kuma su ne masu yankakkun baya kai ku zuriyanka sai sun tafi har zuwa ranar kiyama Allah ya ce inna a'tainakal kausar ai inna a'tainakal kausar kausar din Fatima ce malamai da yawa suka fassara shi suka ce naharun fil janna wata korama ce daga cikin aljanna amma ala sawab au qaulur raji au jumhur au ahlul ilmi kafa sun tafi ne akan cewa inna a'tayna kal kausar ai mun mu muka baka alkhairi mai yawa sai aka fassara da cewa aina na Fatima ce alkhairi mai yawa daga jikinta ne daga tsatsanta ne zuriyar annabi ya ina fata an gane fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar waɗanda suke maka gori sune masu yankakkun baya kai zuriyarka ba zai yanke ba Allah ta'ala haka ya kafa zuriyar annabi har yanzu suna nan har yanzu kowane kabila zuriyar annabi ya shiga ciki eh zaka ji an ce wannan alul baiti ne amma bai rabe ne wannan alul baiti ne bahaushe ne wannan alul baiti ne bafulatani ne wannan alul baiti ne kanuri ne wannan to haka zuriyar da yake ya yadu lokacin da aka lokacin da aka sa su a gaba suka yadu a duniya sun banzama babu ma inda suka shiga da yawa irin Afirka ina fata an gane tsakanin Kano da katsina da borno da sokoto ina fata an gane da adamawa da gombe tsakanin nan akwai ahalul baiti dewa zuriyar manzan Allah kai baka sani ba suna nan dewa musamman ma borno kan saboda da suka taho da suka taho babu inda suka tsaya irin kamar daular kanin su alul baiti a daular kanin suka fara yin zangon su na farko ina fata an gane to sai ya da aisha radiyallahu anha ita ta karanta mana wani hadisi wanda yara ƙanana ma sun san shi a islamiyoyinsu man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kirkiri wani abu za a miyar masa in dai sabon abu ne ina fata an gane fi amrina din anan karatun yake a cikin wannan al'amarin namu al'amarin abinda ake nufi shine na sabawa Allah al'amarin da bai sabawa Allah ba addini zai karba ina fata an gane ana gane karatu ko da manzon Allah sallallahu man ahadasa fi duk wanda ya kirkiri wani abu sabo to a zamanin da manzon Allah ya karantar da sahabbai wannan hadisin nana Aisha ta haddace hadisin idan aka zo watan Ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya tara mutane yayi musu irin wannan tahajjud din da yanzu ake yi domin rana ɗaya da mutane suka fita abin ya fara yawa alaihi salatu wassalam ya ce to kar Allah ya faralta muku ina jin tsoron hakan sai ya daina fita gaba ɗaya kowa shi kaɗai yake yi sayyidina Umar zamanin sayyidina Abubakar ba yi tahajjud ba zamanin sayyidina Umar da aka zo sayyidina Umar ya ga mutane wanda yana tsaye shi kaɗai yana tahajjud wanda yana tsaye shi kaɗai yake yi sai sayyidina Umar ya tara mutane waje ɗaya yace ku ringa yin sallah a sa liman ɗaya da ya fito ya ga abin ya burge shi an tsaya sau ana bautan Allah yace ni'matu hadhihi bid'a madalla da wanga bid'a kaga bid'a ne amma madalla abin yana da kyau ma'ana to adan ne ju'ila ulama'u ala anna kismatul bid'a fihi bid'atul hasana wa fihi bid'atul dalala malamai suka kasabta bid'a a ciki akwai bid'a hasana akwai bid'a mardud gaira makabul ina fata an gane to bid'a duk abin da manzon Allah bai yi ba bid'a ne to a wancan zamanin su su sahabbai ba haka suka fahimci addini ba ko annabi bai yi ba in abin yana da kyau suna yi nana Aisha radiyallahu anha kullum idan ta tashi sallan dare rakoyin da take yi Qur'ani take saukewa shi kuma manzon Allah baya sauke Qur'ani gaba daya to wa ya saba wani kake tsammani matarsa ne ta saba masa ita ce bata fahimci addinin ba sai kai yanzu na yanzu sayyidina ali a shafi da watar yake sa qur'ani shi kuma manzon Allah baya yin haka kafi sayyidina ali ilimi ne ba su fahimci bid'an bane sayyidina abu huraira yana yin tasbihin da yanzu muka faɗa ɗin nan subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah ai sai mun yi da yawa saboda mu samu lada subhanallah walhamdulillah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله إلا الله سبحان الله والحمد لله إلا الله سبحان الله إلا الله إلا الله إلا الله ولا إله إلا الله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله إلا الله ولا إله إلا الله إلا الله إلا الله ولا إله آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين تو kaga sayyidina abi huraira yana yin wannan tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar ba wanda ya kai shi yawan haddace hadisai amma yana yi so dubu sha biyu shi kuma annabi baya yi so dubu sha biyu bida ne ta ba annabi bane kuma ya ce ka yi dubu sha biyu shi yake yi da kansa ina son ku gane karatu ne fa ko annabi ya ce ku yi ko bai ce ku yi ba in dai abin bai saba wa Allah ba annabi ya ce man sanna sunnatan hasanatan fil islam duk wanda yayi wani abu mai kyau yayi sunna mai kyau a cikin musulunci falahu ajruha wa ajru man amila biha yana da ladan wanda ya ya bi shi yayi abin shi ma yana da ladan ana gane karatu sai ka je ka bude gidan TV a wannan zamanin sai ka ce a gidan tibin nawa addini kawai za a yada za ka samu lada ne ko zunubi to ina yi hadisi ina yin da sahabbai suka yi ina yin da manzo Allah ya bada umarni to haka yake addini ko annabi bai ce ku yi ba in kuka yi abin in dai bai saba wa addini ba za ku samu lada in ji manzon Allah anta la tadri mahalal ittifaqil ulama'a summa tujadilul ulama'a baka san ittifakin malamai akan menene abu kaza menene abu kaza akai ittifaki ba kai ka zo kana jayayya da malamai ka je kai karatu yaro in an ce bid'a ana nufin wato abin da ya zama haramun shine bid'a haramun kafara shine kullu bid'atin dukkan wani haramun bata ne bata kuma wa kullu dalala wa kullu dalalatin duk kuma haramun a cikin wuta yake ina fata an gane wannan shine fassara kamili kara yi wani kone kone mu nan larabcin iyashi muka yi karanta larabci muka yi ba koyanta muka yi alayi ba karantawa muka yi wallahi na kitabiya din na gaske muka karanta larabcin to abin mamaki anan wai mutum wai kawai kai tsaye sai ya haramtawa musulmai abin alheri yanzu idan na fito da idan ka fito da misali addu'a yanzu ba mun fito da addu'a ba muka ce muna so mu istighfari miliyan 100 jiyan nan akwai wanda ya ba mu salati miliyan 100 istighfari miliyan 100 la haula miliyan 100 hasbunallahu miliyan 100 ba haka muka ce zamu yi ba ai akwai wanda jiya ina ga yana cikin wajen karatun nan yace suna da salati miliyan 7 wanda sun yi sun kawo mana shi adadi ban ji kun yi kabara ba fa salati miliyan bakwai ba suka haɗu suka yi to waye ce mana mu yi miliyan bakwai waye ce mana mu yi miliyan ɗarin akwai hadisi babu in muka yi kana tsammanin biliya muka yi to ‘yan uwa addini fahimtarsa ake so a yi ba wai wulakanta musulmai ba ba a koran musulmi a cikin musuluncinsa ana son wanda bai fahimci musuluncin ba shi a kawo shi ya fahimci musulunci ana ana ganewa amma duk abin da musulmi ya waye ka ringa ce masa wannan bid'a ne wannan bid'a ne wannan shirka ne wannan bid'a wannan shine addini wannan ba wannan ba koyar da addini bane wannan korar mutane ne akan alheri da mun sani a garin nan yau in an ce juma'a mutanen garin nan kaf mun sani ba za su zo empty masallacin juma'a ba wani zai zuba gyada aljihunsa wani betto zai zuba wani kurna zai zuba wani zai zuba wani abinsa wani minti zai zuba wani biskit zai zuba ana tashi musulmai suna da yaƙinin Allah yana amsan addu'o'i da sadaka suna fita yara suna me akwai wani wakan da ake yi ranar juma'a eh yawa alaro baba alaro wuro ko sai ga mutane ana ta basu yanzu ana yi ne wasu ne suka zo suka hana mai wai komai bid'a komai a annabi bai ba annabi bai ba annabi bai ba annabi bai ba su kuma har yanzu wanda suna cewa abu kaza annabi bai ba abu kaza annabi bai ba fa idan kuma in ka dubi tafiyar su su ma abin da suke yi din fa annabi bai ba ya su je fi yawa ina mata an gane yanzu misali ka dauko karatun matan aure za ka ga mutum magidanci ƙato gardi ya tsaya a gaban matan mutane yana karantar da su tun da aka halicci duniya a hadisan da mutane suke karantawa a bukari a musulun a tirmizi a abu dauda a nasayi sunan ibn maja sunan abi dauda ka zo muwata ka zo ka zo ƙananan littattafai ma irin su sayil abin nan hisul muslim da sauransu littattafai ƙanana irin su riyadu salihin da sauransu irin su sugura irin su sugura sugura irin su littattafai ka duba na furu'a da sauran duka dai abin da ya shafi bangaren hadisi bangaren fikiu duka bangaren tafsiri duka ba za ka samu inda an gina wata makaranta a zamanin manzon Allah an sa mata suna mata suna zuwa da hijabi kala ɗaya ana karban kuɗin wata a wajensu ana karantar da su kwata-kwata babu a tarihin musulunci babu shi amma in muka dubi yanayin in muka dubi yanayin a matsayin talabul ilmi fariza ala kulli muslimin wa muslima a wannan babin sai a yi musu ruksa a yi insaf ina fata an gane domin alaihi salatu wassalam ya ce al-insafu min nafsik sai ka dube su a cikin ido na insaf ba ainu su'i ba sai ka ce eh neman ilimi yana da kyau amma in an yi gyare-gyare a ciki ina fata an gane amma a babu shi wannan makarantar in mutum ya yi maka musu sai ka ce masa a wace a karni da manzan Allah ya rayu da ya ce kairul kuruni karni a zamanin manzan Allah a wane anguwa ne a birnin Madina ne ko a Makka aka yi madarasar matan aure babu me sunan makarantar babu wace ce head babu samarin mazan da suke koyarwa a cikin sahabbai wani sahabi da wani sahabi suke zuwa makarantar su koyar babu school fees nawa suke biya babu registration nawa ne babu uniform nasu kala nawa ne babu a time suke biya ko kuma monthly suke biya babu wannan zancen ina fata an gane ashe kirkira kai kai da kana da makarantar matan aure har kai magana akan bidiya kai da ka yadda da wannan har ka yadda ka ce akwai wata bida bayan wannan? To kaga wannan duka bida ne ai. Mata ne fa suka zo suka hadu suka zo wajen manzon Allah suka ce galaba na alaikar rijal. Maza su suke ta cin galaba suke samun maganan bakinka mai albarka. Iji Allah na yau man ya Rasulallah min nafsika, sanya mana wata rana mana guda ɗaya a cikin rayuwarka, mu ma mu samu mu ji daga bakinka annabi sai ya ce ranar sallar layya zan muku bayani sallar layya da ya zo ya gama hudubarsa ya sallaka sahu na ɗaya na biyu har ya wuce sahun mata ya tafi abin da ya je ya gaya musu ya ce musu ku ji tsoron Allah kar ku guje wa mazajenku ina fata an gane ku bi mazajenku ku fanshi kanku daga wuta kar ku zama ku ne 'yan wuta da yawa ya yi musu wa'azuzzuka hatta yake ce musu daga cikin wazin da ya musu ya ce duk wacce ta binne ɗaya ɗanku da kuke rike da su ɗinnan domin kowa tana da mata da yawa sun tafi da 'ya'yansu ya ce 'ya'yanku idan suka mutu suna ƙanana kun saba da su to Allah zai zamanto da wannan abun ceto a gare ku in yaro ɗaya ne hatta wata mace ta tashi a cikin tsaurin ido ta yi wa manzan Allah tambaya duka a cikin hadisin mun karanta su a cikin bulugul maram akwai su a cikin umdatul ahkam akwai su mun karanta waɗannan abubuwan ya wuce su amma makaranta a ajiye shi sahabbai su je su tsaya a gaban mata babu shi ana gane karatu to bid'a idan aka faɗa shi dama kuma a ka'ida na addini إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك كرك أنبتي أيبين وسوك أنبتي ناك أكتي إنا فاتا أنغاني إنا فاتا أنغاني شربي annabi bai dauke shi ba bai yi amfani da carbi ba amma a cikin sahabbansa akwai wanda suka yi amfani da shi ya gani bai hana ba ya zama sunna takririya ina fata an gane addu'o'i da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko raka'o'i da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi su ba amma sahabbansa suna yi bai hana su ba ya zama to sunna tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin daga cikin khulafa'ir rashidin akwai sayyidina Ali bin Abi Talib yayi amfani da carbi hatta yake cewa ni'ima ni'ima ni'mal muzakkiru asibha madalla da abin da zai tuna maka Allah yanzu yanzu shine carbi to bid'a idan aka faɗa shine abu haramun kuma an mutum ya ce maka kai dan bid'a ne yana nufin kai dan wuta ne kenan to kaga bai kamata ka gaya musulmi dan wanka wannan kalmar ba dan bid'a dan bid'a ma'ana kenan dan wuta shine ma'anar sa ai kuma yaya za a yi kai da manzon Allah ya shiryar da kai ya ce maka al muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu kar ya cuce shi kar ya masa ƙarya kar ya zalunce shi kar ya wulakanta shi kai kuma musulmi dan uwanka in ka dube shi zaka ce wannan dan bid'a mana kenan wannan dan wutan shi da kalmar ko baka iya fassara ba haka fassaran yake wannan shine fassaran wannan dan wutan zaka ga musulmi dan wanka bayan musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka muku sharadi cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mutum imaninsa ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da ya so wa kansa sannan annabi ya ce la yu'minu ahadukum imani ɗayan ku ba zai taba cika daidai ba hatta ya kuna hawa'u sai hadisan suna da yawa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut idan kana yin imani in ka kasance mai imani da Allah ranar tashi alkiyama to kai shiru ko ka faɗi alheri ka ce wa dan uwanka musulmi wannan dan bid'a ne wannan mushriki ne musulmi mai la ilaha illallah ne mushriki mushriki ku yi sallah tare da shi kuma ya zama mushriki yana faɗan la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya zama mushriki ya ake zama a zama ahlus sunna jama'a ya zan yi in zama ahlus sunna ya zaka yi ka zama ahlus sunna ma'anan ahlus sunna shine koyi da annabi muhammad to ai duk musulmi yana cikin koyi da annabi muhammad in gaya maka karatu mafi sauki mafi sauki karkada kunnan ka kaji manzon Allah shi ya zo da tsarin alwala haka ne manzon Allah shi ya zo da tsarin sallah da kaifiyarsa haka ne duk wanda zai yi alwala idan ya gama alwalansa yayi farilla yayi sunna in kai sunna kuma ka zama ahlus sunna haka ne a cikin littattafan fikihu gaba daya in an zo babu fara'idul udu'i babin da yake magana akan farillan alwala farillan alwala guda nawa ne gaya min guda bakwai ne sunnoninsa guda nawa guda takwas ne to a yayin da ka gama alwala ai kayi farillan kayi sunna kai ba ahlus sunna bane alwalan ka ka zama ahlus sunna idan ka zo sallah akwai babu fara'idus salati da babu sunanis salati ina ba ta gane duk littattafan fikihu sun kawo musulmi in yayi sallansa a cikin sallansa akwai sunna bayan ya idan da sallansa ya zama ahlus sunna duk musulmai rayuwarsu yana tafarrufi ne suna tasarrufi a cikin rayuwarsu a cikin sunnar manzon Allah duk musulmi yayi aure manzon Allah ya ce an nikahu sunnati aure sunna ta ce musulmi in yayi sunna yayi aure yayi sunna ko bai sunna ba musulmi in yayi nafila bayan sallansa yayi sunna ko bai ba sunna yana da yawa la tu'addu wa la tuksa in kai dauki aswaki kai aswaki manzon Allah ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala in ba dan kare zaman to tsanani a gare ku manzon Allah ya ce da ko da lokaci zai umarce ku da ku yi aswaki in kai aswaki kai sunnar manzon Allah kai karshen sunna ma da sunnar sunna na karshe sunnonin manzon Allah sun fi miliyan nawa amma na karshen da manzon Allah da shi ya bar duniya shine yin aswaki lokacin da manzon Allah bai da lafiya sai na Abdurrahman dan sai na Abubakar Siddiq kanin Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah yana tsaye da asuwaki a gaban manzon Allah manzon Allah a ranar da zai bar duniya yana ta kallon sayyidina Abdurrahman yana asuwaki manzon Allah Aisha radiyallahu anha ta gane cewa annabi yana bukatar asuwakin sai ta ce manzon Allah kana bukatan aswakin ne annabi sai ya girgiza kansa yace eh fa ashara bi ra'sihi sai ya nuni da kansa yana bukata alai salatu wassalam ba zai iya tattauna aswakin ba Aisha ita ta tattauna aswakin ta ba manzon Allah ya gama aswaki ya bar duniya shine sunnan sa ta karshe kenan to anan idan kai aswaki kai me sunanka ahlus sunna dan me yasa kai koyi da manzon Allah dama maganar alwalakan a cikin alwalanka ka gama sunnarka a sallarka ka gama sunnarka kai musulmi dan ahlus sunna ne ana ganewa wannan ina faɗa ne da babban murya waɗanda suka ɗauki kansu su ne ahlus sunna wasu ba ahlus sunna ba ƙaryar banza suke yi duk musulmi ahlus sunna ne bayan ranar da take hasko mu kala ɗaya shinkafan da muke ci kala ɗaya irin tufar mu kala ɗaya rayuwar mu kala ɗaya kudin da muke kashewa kala ɗaya garin mu kala ɗaya motocin da muke hawa kala ɗaya man da ake zuba motar mu kala ɗaya rayuwar mu kala ɗaya alamomin mu kala ɗaya yanayin mu kala ɗaya kabilar mu muna jinka muna jinka kana kallon ina kallon sai kai ka zama ahlus sunna wannan ba zai zama ahlus sunna ba kai alarri ne dia haba haba da Allah haba da Allah haba haba me ake zama a alus me me ake yi a zama alus sunna abinda manzon Allah ya aikata kauluhu fi'luhu aw takriruhu sunnan gaba daya nan ya kare ba mun sha gaya muku ba to duk musulmi wallahi ahlus sunna ne duk musulmin duniya in dai ya yarda da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah annahu shi yana daga cikin ahlus sunna waye zo da kalmar la ilaha illallah manzo ne waye zo da qur'ani baka bi manzon Allah bane ai daga biyayya ga manzon Allah anan ake samun sunna in ka ce a akwai wasu suna yin wani abin da manzon Allah bai yi ba binciki kanka kai ma kana da irin wannan abin ana fahimtar karatu idza aradta an tazkura uyuba ghairik fadhkur uyuba nafsik tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas ana gane karatu Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah yanzu kaman ni din nan ka gani ba za ka ce mu ahlus sunna ba me na rasa na ahlus sunna kaga yadda sunnan annabi take haskaka mu muna kyallin sunnar manzon Allah ka taba ganin mu muna saka wando ka taba ganin mu mun aske gemun mu ka taba ganin wani abin da bai ya saba wa sunna muke yin sa babu ina fata an gane baka ga alamar sunna a jikin mu ba ai ni ni ni ko a ina nake faɗa in kana neman cikakken ahlu sunna ni ne kai ma ka ce kai ne an gane yawwa amma ware kai din ba shi da amfani fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-khafiya kura idan ta zo fa tana cin wanda ya ware kansa ne musulmai ana son su hada kansu su zama sinfiya daya madaurin ki daya a karkashin wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana almuslim akhul muslim innama innamal mu'minuna ikhwa wannan ukhuwa na islamiyya din ba zai raba mu ba Allah ya riga ya hada mu ina fata an gane za ka mutu wancan zai mutu kowa kabarinsa daban kowa aikinsa daban kowa akan aikinsa za tashe shi don haka ka kiyaye harshen ka man ukiya sharra kabu kabuhi wa zabu zabuhi wa laklakihi fa kada ukiya sharra kulla don haka ku kiyaye baki baki ya san me yake faɗa ina fata an gane tambayoyi saura za a bar shi a shiga karatu kai tsaye na'am muna cikin suratul an'ami aya ta 20 ne ko
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin wannan aya mai albarka. Aya- Ayan tana magana ne akan alul kitab, allazina atena humul kitaba, waɗanda muka ba su littafi Allah ya ce, ya'rifunahu suna sane da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, kama ya'rifuna abu na'ahum kamar yadda suna sane da ‘ya'yansu. mutum da ya kasan ya san ‘ya'yansa ko? Ba zai manta da ‘ya'yansa ba ko? To, su ahalil kitab haka suka san manzan Allah. Kafin ya zo, suna da labarinsa, sun san da shi, sun san da alamominsa, sun san da yadda yake, sun san da littafin da zai zo da shi, wannan shi ne abin da Allah ta'ala yake nufi, ya arifuna hu kama ya arifuna abu na ahu. Menene zai tabbatar da haka? ba ma su ba fa innar rusula kulluhum dukkanin manzannin Allah sun yi bisharan zuwan manzan Allah basharu bi ujudi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sun yi bisharan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa na'tihi wa sifatihi da kuma alamarsa da siffarsa wa baladihi da garin da za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa siffata ummatihi da siffar al'ummarsa duka an sani kafin ya zo duniya an san siffar al'ummarsa an san siffar al'ummarsa an san kamanninsa an san irin yanayinsa tun kafin ya zo duniya shi annabi Muhammad shi yasa sayyidina Isa alaihi salam tsakaninsa da manzon Allah babu wani annabi da ya tara mutanensa yana ba su labarin manzon Allah yake ce musu ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddikan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad yace ya bani Isra'ila zan ba ku labarin wani manzo da zai zo ya'ti zai zo akwai karatu anan fa wanda ba a haife shi ba an ce zai zo ba a ce yuladu za a haife shi ba ya ci zai zo ashe already su annabawa da manzanni sun san manzan a bar wannan abubuwan mana annabawa da manzanni a bari mana kula da karatunku mana kuna kawo mana matsala fa annabawa da manzanni sun san da manzan Allah yana nan kawai already lokaci ne ake son yayi a haife shi ana gane karatun ma'ana sun san yana nan dama ba wai nan gaba ne zai zo ɗin ba sai an haife shi a haifuwan ya zama sunantawa ne kawai kar a ce an aiko shi ne ba haife shi ba mutane su ji tsoro shi yasa aka sa mace ta haifi manzon Allah ana ganewa ko ko matar da za ta haife shi Aminatu din ba ta haifi yayan manzon Allah ba ba ta haifi kanin annabi ba daga annabi ita ma aka dauke ta aka ce je ki aljannaki wasu suna ce mata kafira wai mace ta haifi manzon Allah wai ka zo ka ce mata wai wai wai ba yar billah dalla anuku macen da ta haifi manzon Allah sunanta Aminatu ma'anan Aminatu amintacciya ina fata an gane ita da kanta tace da ta dauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Rajab a watan da ta dauki cikin manzon Allah ranar Juma'a da daddare da ta samu ciki ta ji ana cewa duk duniya matan da suke raye a duniya wanda za su ɗau ciki a wannan shekara Allah ya hamilanna illa zukuran kada su ɗauki cikin ya mace ‘yar uwarsu sai dai maza a shekaran da aka haifi manzan Allah duk maza aka haifa a duniya saboda girmama manzan Allah domin shine namijin kwarai shine namijin gaske shine namijin mazaje da gaba annabin annabawa limamin manzanni maishi ma'adalci mahakurci masoyin kowa da kowa wanda in ya so shi zai shiga aljanna wanda in ya ƙi shi zai shiga wuta kowa ya shi to wannan ranan girmama annabin da aka yi aka ce a bude kofan aljanna saboda an dau cikin manzon Allah abu a rufe kofofin wuta saboda an dau cikin manzon Allah Allah ya bawa dabbobin Qurayshawa baki su yi magana ina fata an gane anna kulla dabba dukkan dabbobin duniya na Quraishu a wannan lokacin da aka dau cikin manzon Allah nataqat tilka Laila sun yi furici a wannan ranan saboda an dau cikin manzon Allah suna murna Allah ya ba su baki نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم سنة شوى أن أوسكين النبو محمد ورب الكعبة ميرين لكن كعبة وهو إمام الدنيا شيني شوغباء الدنيا وسراج أهلها فتلا متعنا الدنيا يازو ولم يبك سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منقوصا babu gado na masu mulki a duniya face duk gadon da yake na masarauta kowane iri ranar na kisra da kaisar da sauransu na dukka masarautun duniya sai da gadon sarakunan suka kibe saboda mai gado masarauci wanda tilka siyadatul mutlaq sarautan da babu irinta wannan mai sarautan zai zo shine annabi muhammad kowane sarki in ya fito fadansa sai ya ga gadansa a kife in ya aika wa sarki na- na- na- na kusa da shi zai ce ni ma na samu gado na a kife daga ƙarshe da suka yi bincike ashe an ɗau cikin manzon Allah ne wa qarrat ushul mashriqi ila al maghribi bil bisharat dabbobin gabashi suna yammaci na yammaci suna gabashi suna sakuwa dabbobin da suka taso daga gabas in suka hadu da na yamma wanda suka taso suna sakuwa in suka hadu yubashiruna ba'dhum ba'dan suna yi wa junan su bishara suna cewa alhamdulillah a zamanin da muna raye aka dau cikin annabi mun gode wa Allah wa kadhalika ahlul bihar haka dabbobin da suke cikin koguna haka tsuyur wasu fuka-fukai a sama tsuntsaye duk sun yi bisharar zuwan annabi Muhammad shi ne a nan Allah ta'ala yake cewa ya arifunahu sun san shi kamar yadda suka san ‘ya'yansa ‘ya'yansu manzan Allah kafin zuwansa kowane annabi ya ba da bishara annabi isa kan ya ce wa mutanensa inni rasulullahi musaddiqu lima bayna yadayhi min at-taura wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu in bayan ni zai zo amma sunansa ya'ti zai zo muku sunansa ahmad zai zo bai ce yuladu ba ya'ti yace dan me yasa cewa ibrahim a cikin diwani yana cewa rasulun min al-maula wa adamu lam yakun manzon Allah shi a manzo yake a manzo yake a shirye yake kawai lokacin aiko shi ake jira lokacin da shi a manzo yake a alamu zarrin ma a manzo yake wa adamu lam yakun annabi adam ma bai kasance ba wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzaman a haka kuma yawanzu a manzancin sa har yanzu zamanin sa ne zamanin da wasu suka zo suka tafi ma shi ya ara musu domin kamar jiniya ne in ya wuce ka san a bayan akwai wani babba to annabawan gaba daya su ne jiniyan manzon Allah shi ne a baya ya zo musu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha Allahu mithakan nabiyina lamma atainakum aw lamma ataitukum min hikmatin min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna duk sai da Allah ya aiko su yace ku je ku tabbatar da mutanenku akan cewa akwai wani manzo da zai zo ku gaya musu in kuma ya bayyana a zamaninku za ku bar manzancinku ku bi shi kamar yadda shehu ibrahim ya ce wa kullu nabiyyin na'ibun annabiyina kowane manzo wakili ne na annabi muhammad to kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazina atainahumul kitaba wadanda aka ba su littafi alul kitabi sun san da manzon Allah ya arifunahu kama ya arifuna abnahum sun san da manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su tun kafin ya zo imamul busairi ya ce duk annabi in ya zo duniya kafin ya yi wa'azi sai ya kira mutanensa zai ce musu to ni Allah ya aiko ni amma akwai wani manzo bayan ni na tafi zai zo ko a zamani na zai zo wane ne sunansa ga siffarsa sai ya gaya wa al'ummarsa ina fata an gane shi yasa imam busari yake cewa ma madad fatratun minar rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya تتباهى بك الأسور وتثمو بك الياء بعدها الياء وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب الأولى بأولاه كلدتها نجومها الجوزاء wani in yazo yace maka iyayen annabi suna wuta ai ya raina ma hankali ne ai ya raina kawai yana so ya fitta kai a cikin tsarin addinin ka ne me yake koyar maka wannan kalmar tauhidi a'a son annabi a'a mutunta kanka a'a me yake koya maka wannan kalma me yake nuna maka ana gane karatu yaya za a yi macen da ta ɗau cikin annabi ta yi wata tara da kwana tara ta zo ta haifi annabi hatta ita take cewa lamma wada'tuhu a yayin da na haife shi ra'aituhu da na kalle shi sajidan sai naga yayi wa Allah sujada wa huwa mislu kabirin arifin bi rabbih kamar babban mutum matsanin Allah in yayi wa Allah sujada baka hada shi da na yaranta to na na manzon Allah ba na yaranta bane inji Aminatu fa idza rafa rasahu min sujudi a yayin da ya dago kansa daga sujada sai ya daga hannayensa ya ce wa kala ya ce la ilaha illallah wa inni rasulullah a ranar duka fa wa samitu munadiyan yunadi sai na ji wani mai shela yana cewa tufu bihi masharikal ardi wa magaribaha li ya'rifuhu min sifati wa na'tihi min sifati gashi nan dai hadisin yana da nisa amma yau mutum ba zai ji kunyan Allah ba ba zai ji kunyan mummunai da suke Allahu akbar annabi ne ya zo musu da shi ba sai ya ce iyayen annabin suna wuta to ina muka kama muka tsaya mu malamai da yawa sun yi kuskure ba an yi kuskure da yawa ba Allah an yi kuskure da yawa a matsayin neman mabiya da kuma son a yabe ka yaya za a yi kaso wani ya yabe ka ko kai wa wani aiki ka bar annabinka amina tudun ‘yar wuta la haula wa la quwwata illa billah annabin da ranar kiyama yana ba da aljanna wane tafi aljanna wane tafi aljanna ceto zai bayar inna min ummati laman yashfa'u lil qabila wa minhum man yashfa'u lil usba wa minhum man yashfa'u lil fi'am min an-nas wa minhum man haka annabi yake gaya kai ma annabi zai iya kiranka zai ce ka ceci mutanen gidanku shi kuma sai ya kasa ceton mamarsa da babansa da suka dau cikinsa in ma wai ma'ana sun yi kuskuren fa su ba lokacin da suka haifi manzon Allah musuluncin ma bai zo ba balle a ce ga sharaɗin an gaya musu sun kibi su suka haifi mai musuluncin sharaɗin lokacin hukuncin bai zo ba ana gane karatun misali sai aka ce za a yi muku lambatu a layinku sai aka ce duk wanda ya bar yaransa ya tsallake lambatun nan hukuncinsa kaza ne kafin a yi lambatun tun da ba yi lambatun ba babu magana hukunci a yi to su ba su ma ga hukuncin musuluncin ba mai kawo hukuncin sun suka haife shi sai suka bar duniyan kwata-kwata ba su rayu da manzan mamar manzan Allah da manzan Allah shekaru nawa suka yi shekara shida baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kan shi baya nan ma aka haifi manzan Allah ya rasu to waye ne ya kawo masa sako tukun yaki balle ya zama dan wutan haba malaman addinin musulunci da ranmu muna zaune mu musulmai kuna durmai da musulmai yan uwa har wani fa ya rubuta littafi wai shi yanzu ya binciki addini gaba daya ya samu wai dalilan da iyayen an har ya buga littafin yana yawo da shi mun je taro mun je taro Kaduna ana ta gaisa da shi yazo kaina sai nayi haka akramakallahu nace ai ni bana gaisa da irin ku ai wallahi nace bazan gaisa da shi kai ba wani na gefe na dan Kano na ce akramakallahu nace nace ko a lahira wannan bazan gaisa da shi ba da muka fita yana hararana zamu shiga mota nace hararan kadin banza mu mu da mutanen Borno ne mu da muka rayu da yan Boko Haram ma ba su tsoratar da mu ba bare wani banza صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله to to mutane sun samu takardun nan da yawa ko nawa nawa aka fansar muku kai yayi kadan ai aka mun guda guda aka rawa kallon aka ma aka mun guda uku mana a kamun guda uku ko biyar za mu yi kyauta da shi aiwa annabi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad